الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعلوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا كثيرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتكلوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وآتنا للكافرين عذابا محينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ اعطري لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر إن تبدو خيرا أو توفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya raya mu ya nuna mana wannan wuni a wannan rana mai albarka a wajen ci gaba da karatu wannan littafi a muna cikin suratun nisa'i har yanzu a yau asabar takwas ga watan tara hijira 1443 wanda ya daidai da tara ga watan hudu shi ma 2022 muna aya ta 148 a cikin suratun nisa'i Allah subhanahu wataala ya ce in tubdu khairan aw tufu aw tafu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira can baya Allah subhanahu wataala ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allah wa kana Allah sami'an alima wato Allah baya son bayyanar da wato mummunar kalma ko ɓaci ko zagi ko alfasha akan wani sai dai in wanda aka zalunta ne wani ga mai bayani wannan aya shi ne allah subhanahu ta'ala ya ce in tubdo hairan idan kun bayyana da alhairi daga cikin ayyukan ayyukan da'a min amalil birri aw tuhfuhu ko ko kuka boye tamalu sirran aw tafu an su'in ko kai rangwame ga mummunan aiki da aka yi muku fa inna allaha kana afuwan dama sifan allah ne allah ya kasance mai yawan rangwame kadira ko mai iko المسلم أن يجهر بالسوء في حق من ظلمه naka musulmi zai iya bayyana da mummunan abu ga wanda a cikin haƙƙin wanda ya zalunce shi mutum ne mai sata zai ce wane ne man sata ko wane man kaza zai iya faɗi walakin in afa sai dan ya mai rangwame to fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yujazi ala zalik Allah zai mai sakamako akan rangwamen da ya wayar la'anu kuma yarda da shi akadahu Allah ya karfa wannan bi annahu tabaraka wa ta'ala kana afuwan qadira Allah mai rangwame ne mai iko alizalika warada kan haka ne wato hadisi yazo anna min makarimul ahlaq yana daga cikin makarimul ahlaq an tafu amman zalamaka kai rangwame ga wanda ya zalunce ka wata sila man kada aka ka sadar da zumunci ga wanda yanke ma zumunci wato diman haramaka ka ba wanda ya hana ka wannan yana cikin makarimul ahlak kamar yadda ya zo a cikin wato kamar yadda ya zo daga hadisin anas dan malik eh bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato Allah ya ce mashi Allah ya ce mashi huzul afwa wa murbil urfi wa aril anil jahilina da kiran gwame ya rasulullah kai umarni da aiki alhairi ka kauda kai ga jahilai shi ne manzo Allah yake ce wa jibril wannan aya menene tawhidin ta yace Allah na nufin an an tudi man haramaka wata silaman kadaka wata aku amman zalamaka ma'ana ka ba wanda ya hana ka ka sadar da zumunci ga wanda yake ba zumunci sannan ka yi rangwame ga wanda ya zalunce ka wannan shi ne cikakken makarimul ahlak eh makarimul ahlak a wajen Allah guda uku ne shine wannan tafu an mun zala maka wato iya man hara maka wato shi man kada ka duk duniya ba wanda ya fi annabi iya iya waɗannan dabi'u duk duniya babu kamar annabi a wajen waɗannan dabi'u haka Anas dan Malik yace na'am innal ladzina yakfuruna billah kaga wanda suke cewa da Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa yuriduna suna nufin an yufarriqu bayna zalika wa an yufarriqu bayna Allah wa rasuli suna nufin su rarrabe tsakanin Allah da manzo da manzannin Allah da yu'minu bihi dunahum su imani da Allah amma su kyale manzanni wa yaquluna nu'minu bi ba'din ko ko ka ta mun yi imani da wasu daga cikin manzanni wa nakfuru bi ba'din mun kafirce da wasu kama fa'alal yahudu kamar da yahuda suka yi da nasara wai yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna nufin su riƙi wata hanya wato tsakanin kafirci da imani dariqan yadhabuna ilayhi wata hanya wadda za su yi tafiya a kai ulaika humul kafirun haqqa Allah ya ce waɗannan su ne kafirai na gaskiya mazdarun ba akan limablul jumla wannan mazdari ne mai karfafa abin da jumla ta kunsu a tsirarin kafirin azabin muhina Allah ya ce mun tattali wata irin azaba ma'abuciyar wulaƙanci ga kafirai za a iya hana ko azabin nahar ita ce azabar wuta na'am
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما نعم والذين آمنوا بالله ورسله ولن يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما آه الله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا بالله kaga waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzannin Allah walam yufarriqu baina ahadin minhum ba su rarrabe ɗaya daga cikin manzanni ba kamar al'umma annabi Muhammadu ɗan mumin ce la nufarriqu baina ahadin minhum eh la nufarriqu bayna ahadin min rusuli daga cikin manzanni ba mu taba rabe guda ɗaya mu ce ba namu bane kowa dukkan su mun yarda mun imani da su yana daga cikin rukunan imani namu yin imani da manzanni baki daya to mu al'umma annabi Muhammadu dukkan mu mun yarda cewa wato manzanni duka wato daga Allah ne kuma dukkan su gaskiya ne ulaika sawfa nutihim ujurahum Allah ya ce wanda suke suke akan wannan turban wadda sannu za mu ba sakamakon su sawabu amali sakamakon ayyukansu wa kana Allahu gafuran Allah ya kasance mai yawan gafara li auliya'ihi ga masoyansa Allah ya mana gafara rahiman Allah mai jin kai ne da ahli da'ati ga masu min sha Allah ji kanmu yas'alunaka يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا الإذل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم ثم اتخذوا الإ- ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينة فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا آه الله سبحانه وتعالى يقول يسألك أهل الكتاب يا رسول الله yahudawa suna tambayar ka an tunazzala alaihim kitaban min sama wai ka sauka musu da littafi daga sama subhanallah kaji ba wai ba za su yi da manzo Allah ba sai ya sauka musu da littafi daga sama to a littafin ya riga ya sauka daga sama sannan wato Allah subhanahu wataala ya ce an yi ma annabi Musa irin wannan sun tambayi annabi Musa akabara min zalika wanda bi naka girma domin shi Musa sun ce arina laha ka nuna mana Allah kawai kai tsaye ai kaga wanda ya fi na littafi ko kaga aka bar min zalim kenan an suka ce nan la yu'minu bil qur'an ba za su yi imani da qur'ani ba hatta ce jumlatan sai ya zo jumla baki da kama ta taura kamar da taura ta zo jumlatan ala musa wa hada aluhu ta'annutan sun faɗi wannan dan ta'annuti ne dan neman kure a nisa gabar ta zalika Allah ya ce idan ka ga girman wannan tambaya Rasulullah ya haƙuri tasliya ne Allah ke mana ya haƙuri wa qasadu Musa akbar min zani iyayensu sun yi Musa tambayar da tabi wannan girma sun ce a nuna musu Allah sun ji ana magana da Allah sai suka ce kai Musa mu abin da muke so yanzu ka nuna mana Allah nuna mana Allah mu gan shi eh ka nuna mana Allah kai tsaye mu gan shi arina Allah jara iyana ba ka zan hukumar sa'ika daga nan mutuwa ta kama su su ma duk suka fani suka mutu ba gida suka su ma almautu iqamat lahum ya zama wato azaba gare su bisulmihim saboda zalincin su ai su ta'annatu fi su'al lokacin suka yi ta'annuti cikin tambaya dalabu ruqyatullah sun nemi ganin Allah iyanar kuru-kuru ta'annutan dan neman kure la shauƙan ba wani shauƙi suke na Allah ba a'a ba shauƙi bane ka san shi Allah in shauƙi ne sai a gan shi akwai wani yaro shi ke ba da hikaya wai baban shi zai je maka ne sai ce zai je maka ya ce baba can maka aka ce ɗakin allah yake ce eh ya ce ka tafi da ni ya ce a ya ce baba ni dai na so wajen ka tafi da ni ɗakin allah nan yaro yana shauƙin allah to da ya maka sai mutane suka suka ga aka aka aka sa baki aka ce to ka tafi da shi mana sai zai tafi da shi ana isa daga shiga ka'aba sai ce mu yaron ga ɗakin Allah yana haka yaron ne ce ɗakin Allah ke ce sai ya mutu a wurin shi ne shewa ya ce to shi yana shaukin Allah ne to kuma kowace ba ta yi ɗauka sai ya wuce kawai shi kuma babansa ɗaki ya zo ga ɗaki ne shi kuma Allah ya tafi wajen Allah shi yaron dama shauƙi ne ya kama shi na Allah to ya tafi wajen Allah babansa kawai shauƙin ɗaki ya to ga ɗaki ne so da haka su da suka ce suna son ganin Allah ba shauƙi ba ne ta'annuti ne na neman kurare in ya isa ya nuna masa Allah shine magana yi lau kana mahabbatan wa shauƙan lamma halaka ni sai ce da da soyayya da shauƙi ne da ba za su halaka ba walakin istikbaran wa ta'annutan wa tajakkura girman kai ne da neman kure da tsaurin kai walam ya taba rubi ma qalina ne ba su lura da abin da ya auku ga annabin su ba annabi Musa da ne musa ce arini an zuru ilaika allah ce a nan tarani allah an kaya daina so in ganka eh ka nuna min kai allah allah ce lan tarani musa ba za ka gani na ba lan tarani ya ce ba lan yurani ba ba wai ba za a ganni ba ba za ka ganni ba a lura da kyau shi akwai wanda ya sai gani ko akwai wanda zai ga allah eh akwai wanda ya gan shi amma da ne musa allah ya ce lan tarani da ba ka da musa yujabu bi hadha jawab da yana na musa ka an same wannan jawabi ma jalalatu qadar hidu da girman darajar sa Allah ya ce mai lantara ni to ai fa min babi aulahu eh daga wato ainihin ba aulahu kenan ballantana ma su kenan amma zalika sa'alu inadan sun dai tambaya ne da tsaurin kai arina Allah jaratan eh da tsaurin kai suka suka yi wannan tambaya don tsaurin kai dalabu sha Allah salahu shin ne ba abin da ba su da shi dalabu ru'yatullahi iyanan sun ne ganin Allah iyalan a duniya bi absarin da idan su shau ya ce wa haza mamnu'un lawjo wannan abin hanawa ne saboda husaka daban-daban na farko abin da yasa ba a ganin Allah kuru-kuru a duniya anna duniya dara adai duniya gidan makiyan Allah ne to shi kuma Allah bai tajalli ga makiyansa bai yarda makiyansa ya ganshi ehe fala tustahaqu an ta kuna mahallin zuhurihi li ahbabihi ba zai zama ya cancanta duniya ta zama wurin bayyanar Allah ga masoyansa ba ko kaɗan na ɗaya kenan da shiwu saniyan na biyu an da duniya ita duniya ya komo na biya biya bil asababi ana tsayawa da wasu dalilai wai isu na biya bil qiyami bi ma'ashihim mutanen duniya suna tsayawa da neman abinci wanda zai tsaya da rayuwarsu walau da hada lahum da Allah zai musu zuhuri ya bayyana da tara duniya jami'an baki ɗaya da sun bar duniya ganin Allah eh aina sun bar duniya kaga ko a lahira da ya ce waja a rabbuka wani malaku to akwai jalala wajen wannan ganin Allah na jalala ne kowa da kowa zai ga Allah an ji lahira amma fa ganin na tashin hankali eh waja a rabbuka nan ganin na tashin hankali ne domin za a zo za a zo da mutane mu mutane za a yi sahunmu a mana rawun sai a sa aljanu su gewaye mu aljanu sai sun gewaye mu wajen wajen layi so dubu saba'in ya sun ninka mu layi dubu saba'in sannan a zo da rauhanai su ma su ninninka aljanu sannan a zo da mala'iku su ninninka rauhanan ba iyaka su kuma mu ne wancan tsakiya Allah ya ce ya mashar jinni wal ins inda su datu an tanfuzu min aqdari samawati fanfuzu amma ya kasan la tanfuzu na illa bihi illa bi sultan Allah ya ce kun isa ku fita daga nan mutum to a nan ne a wannan wurin ne waje a rabu Allah zai zo da kansa wani malaku da mala'iku saffan saffa sun yi sahu sahu a nan ne a wannan a wannan wurin ne Allah ke cewa liman mulkul yawma da ganin Allah irin wannan ganin bala'i ne sannan idan yan wuta sun tafi wuta yan aljanna sun tafi aljanna to shi dan aljanna in ya ga Allah to ganin Allah ya fi shiga aljanna sau dubu saba'in daɗi eh in ka riga ka shiga aljanna to ganin Allah aljanna ya fi aljannan kuma yi wujuhun yau mai izin nazira idan rabbi ha nazira Allah ya ce wasu sakani in tattu da alkalaira saboda suna kallon Allah kuma ganin Allah aljanna labun labun ne akwai wanda duk in ya haka ya buɗe idan sun shi ya ga Allah wani kuma kullum ya ga Allah da safi ya ga Allah da yamma wani kuma kullum so daya wani a duk mako duk juma'a juma'a zai ganin Allah wani a duk wata wata wani a duk shekara shekara wani a so ɗaya zai ga Allah aljanna domin da shi Allah ya ce lallazi na ahsanul husna wa ziyada duk wanda ya aiki mai kyau za a bashi husna aljanna kenan wa ziyada da ƙari ƙarin shine ganin Allah to su ko yan wutan sun shiga wuta ba su ganin Allah kalla innahum an rabbihim yawma izin la mahjubuna thumma innahum lasalul jahima thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibuna saboda ka su ba sa ganin Allah ba sa ganin Allah to amma ganin Allah ga yan aljanna su kuma ƙarin ni'ima ne Allah sa muna cikin su saniyan shau ya ce da Allah zai zuhuri a duniya kowa ya gan shi to ai da kowa ya ba duniya kuma wa haza yujibu ta'addul amal wanda yana wajabta batawan ayyuka wankila a duniya da karewar duniya kaga ba zai yi ba kenan wa ailan hiya akbaru karamatan ita ce mafi girman karama ganin Allah ya fi kowace karama girma fala takunu illa fi akbar dar ba zai kasance ba sai mafi girman gida shine lahira wa mustahilun huwa ruwayatul lahi al-yawm bil basr ganin Allah anan a wannan ranar da ido kurukuru ba zai yi ba amma ru'yatul lati hiya ma'rifatullah amma gani gani irin na ma'rifa na sanin Allah ma'rifatullahi awwalan bil iman sanin Allah farko da imani saniyan bil iqan eh sanin tiqan wato zuciya salisan bil iyan sannan da idanu wa bada mautin shakhsi idan mutum ya mutu cikinsa ya kare kama ya kulu rasul kama yadda manzo yake faɗi mutu kabla an ta mutu wanda ya mutu zai ga Allah ko da gani ba in kai kana gani Allah ka mutu to annabi ya ce mutu kabla an ta mutu ku mutu kafin ku mutu kaji wannan magana ko kaji wannan magana na manzo Allah mutu qabla an tamutu haka yazo cikin kashful hafa harful mim eh hadisi na raqam raqam wato na 2669 ka gani ko mutu qabla an tamutu ku mutu kafin ku mutu inji Allah wa man arada an yazura ila mayitin manzo Allah ya ce duk wanda ke so ya kalli matacce yamshi ala wajhil arli yana tafiya bayan ƙasa falyanzur ila saddiqi abubakar siddiq duk wanda ke so kalli matacce a bayan ƙasa na tafiya maza Allah ce to ya dubi Abubakar Siddiq ya riga ya mutu baki daya ya gama ya gama mutuwa baki daya can kana so ka kalli matacce na tafiya to kalli Abubakar fa hadhihi la budda laha min al-wilada lallai ba makawa min al-wiladati marrataini haihuwa so biyu mutuwa so biyu warwayatul lahi ba'da al-maut ghayr mamnu'a bane wato ganin Allah bayan an mutu ba a hana ba to man min ahbabihi daga cikin masoya Allah shan ya ce da annallahu wa iyyakum minhum Allah ya sanya mu daga da mu da ku daga cikin su akwai wanda cikin bayan Allah sun riga sun mutu tun ana duniya kafin mutuwar ta a ga zama musaiqatu almautu yaqaba Allah mutuwa ya kama su zai zama yaqaba gare su bizulmin saboda zalunci sai su ta'annatu bi su'al lokacin da suka yi kure a wajen tambaya to matakazul ijla sannan suka riki dan maraki suka ce Allah ne in ba ni ma ja'alhum bayyana bayan hujjoji mu'jizozi sun zo masu alawa da ne tallahi bisa kadaituwar Allah ta'ala Allah ce fa afauna an zali sai muka yi masu rangwame akan haka walam nastasilhum ba mu halaka su ba ai ba a halakanahum wa atayna Musa sultanan mubina Allah ya ce mun ba annabi Musa wato hujja mabayyaniya tasalludan bayyinan zahiran alai haisu amarahum bijiran da ya umarce su bi qatali anfusihim tawbatan su kashe kawunan su shine karban tuba faɗawo kuma suka bi shi dan ya ce faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum na'am
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا نعم واتينا موسى سلطانا مبينا رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا الله سبحانه وتعالى يce wa rafa'na fawqahum at-tur wannan wato su mutanen ne Musa banu Isra'ila mun dauka ko dutsen turin Sina birbishin su muka dauko dutsen baki ɗaya muka aje a kansu in sakin saboda alƙawarin da muka yi da su muka ce idan ba ku yi aiki da abin da ke cikin attaura ba za mu sako muku dutsen nan ya rufe ku da ma nazala taura logan da attaura ta sauka in tana umin al'amal bi suka kiyarda su yi aiki da attaura din don haka faƙa la'a jibril jabal dur jibril sai ɗauko wannan dutse na duru sina baki ɗaya ƙadarin askarim gwargwadon waɗannan askarawa faɗa ahon ilal amal bi taura ya kira su zo su yi aiki da abin da ke cikin attaura wa illa da baƙahu alaihim idan ba su yaki da abin da ke cikin taura ba zai ɗabbake su da dutsen nan zai saka masu ya rufe su kullum lahu Allah ya ce muka ce masu hu muzillun alayhim alhali dutsen ya masu inuwa muka ce masu udkhulul baba ku shiga wannan kofa ta alƙarya an ce alƙaryan baitul miqdis ce ko ko ariha a wani ruwaya sujadan kuna ba sujada ai sujudu inhina sujada da dukawa haka na tankwarawa an gane kunna lahu muka ce musu la ta'udu fi sabt ku daina wato kar ku sake kar ku shishigi a cikin wato su ranar asabar ai la ta'udu fi sabt kar ku shishigi a cikin su ranar asabar bis ya dal hitani wato ainihin da farautan kifaye a ranar asabar a hazana minhum misaqan galiga Allah ya ce mun dauko alƙawari mai tsanani tsakaninmu da banu Isra'ila ala zalika amma me ya faru fa naqalu duk suka warware waɗannan alƙawra duk abin da muka ce musu haka nan sun warware shi har ma mun ce in sun zo za shiga wannan wannan kofa su zo wato su duka su shiga sannan muka wato muka gaya musu abin da za su faɗi amma fa ba dare da zinin da mu kaulan layar da zai ila lau to haka nan abin da aka ce su faɗi ba shi suka faɗi ba dan an ce su ce wato wato wato zancen cewa an to haku zunuba na ko a sayar da zunubanmu amma su sai suka rika cewa habbatun fi sha'aratin suna karkara duwawansu suna rawa suna habbatun fi sha'aratin habbatun fi sha'aratin ɗabi kafiri Allah kiyaye duk abin da Allah ya ce su yi shi da suka caccanza shi to Allah ya ce hadhihi qasas kullun taqaddama fi suratul baqara duk wannan kisan sun gabata suratul baqara fali hadha ikitalabaha don haka aka dan fauto ta anan ya huzu jumlatan an ruko jumla wa yaqtasiru an takaito hatta adadin alwa kullum har ma adadin nau'o'in duka baki daya an zo da su a takaice ne fabi ma na kalilin nisa kahun nan فبما نقدهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبما نقلهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Allah ya ce faɗi ma na ƙale wannan fa'u sababiya ne dalilin warware alƙawari ai la'annahum kenan Allah ya ce mun nisanta su da rahama dalilin warware alƙawari da suka yi bi sababi na ƙalihim nisa ƙawar saboda warware alƙawari da suka yi mu kuma ƙara nisanta su da rahama dan ta wani aya na ce da idan ladina kafaru ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun Allah an ci wanda suka yi wato yahudanci a harshen Dawuda da harshen Annabi Isa an gane kullun cikin la'antar Allah suke saboda sun warware alƙawarin Allah nan sun warware alƙawarin Allah to shine Allah ya ce saboda warware wannan alƙawari da suka yi muka nisanta su da rahama wa kufrin bi ayatillah da kafirce wasu da ayoyin Allah wa qatalihimul anbiya'a da karshe annaba da suka rika yi bigai da haƙƙin ba tare da haƙƙi ba zulman saboda zalunci wa qaulihim lin nabiy da zancen su ga manzo Allah kulubuna kulub kulubuna kulub aka suka rika ce manzon Allah wai zukatan mu a rufe suke la ta yi kalama in maza yana magana ta ya malam ba ma gane maganar ka zuciyar mu rufe take eh Allah ya ce bal da ba Allahu alaiha Allah ya sa murfi ya ƙara kulle zuciya eh ba dai rufe take ba to Allah ya rufe ta eh summun bukumun umyun fahum la yaqiluna la yarji'una la yasma'una la la yabsurun Allah ya kukkulle su ta ko'ina eh tunda sun ce zukatansu da yake Allah ce ta daba Allahu alaiha bi kubrim saboda kafircin su fala ta yi wa'azan zuciyar ba ta kiyaye wa'azi fala yu'minu ba ta yi imani illa qalila sai in kaɗan daga cikin su kamar su Abdullahi bin Salami da Yahude ne malami ne a cikin su kuma ya zo musulunta saboda shi a lokacin da ya zo manzo Allah tambayoyi manzo Allah ya bashi amsa to sai ya gane cewa annabin gaskiya ne sai musulunta
sai ya musulunta da ya musulunta sai manzo Allah ya ce to shiga daki bari a kira mani manya-manyan almajiran naka kira yahuda manya-manya suka zo sai manzo Allah yake tambaye yake tambaye sai ce to Allah babban malamin nan wani da ake cewa Abdullahi bin Salami an ce cikin ku yake ko suka ce ah rahimahullah ai mutumin kirki ai bawan Allah ne ai na Allah ne duk cikin mu ba malami kamar sa ai wannan suka taya mansa suka taya mansa sai manzo Allah ya ce abu da ya fito da Allah ya zo ya zo zai ce to ga bawan Allah na mutumin kirkin da kuma ya musulunta ka musulunta zo ka bi Muhammadu ya ce ai dama mutumin banza ne ai mutumin kada suka ci zagi kuma suka ci zagi su za a aibata shi a gaban annabi sai mu zala ce an taɓa yabo da zagi a lokaci ɗaya
a yi yabo yanzu yanzu an yabo kuma yanzu ai zagi a zamani ɗaya Allah ya kiyaye mu Allah sadaka Allahu azim Allah ya kiyaye ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye kasan mu alhormar maza Allah zan da mu lafiya kurakuran da muka yi a cikin wannan karatu Allah shi yafiya inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya zaman lafiya alhormar maza Allah wanda ya ɗauki na wannan karatu Allah ya saka mashi da alheri Allah biya bukatunsa a kula kauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh